الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha ɗaya ga watan bakwai shekara ta 1440 hijiriya wanda shine ya dace da 18 ga watan uku shekara ta 2019 miladiya za mu tashi aya ta 41 a cikin tafsirin suratu taha aya ta 41 darasi na shida zama na shida a cikin sura ita ce ayar wato fadin Allah izhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى muna cikin kisar annabi Musa alaihi salatu wassalam a tsakiyar tsundum lokaci ya ƙure mana a yau za mu fara ne da inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa da annabi Musa kama hanya ka tafi wajen fir'auna amma ba kai ɗaya ba da kai da ɗan uwanka izhab anta wa akhuka tafi kai in yace izhab ma ya isa amma da yace anta ana nufin kai karfafa zance ne ka tafi kai da ɗan uwanka bi ayati da ayoyina na dama abinda annabawa suke gaya wa waɗanda aka aiko su zuwa gare shi ne ayoyin Allah su musu bayanin dokokin Allah da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin wato wajabta musu wala taniya fi zikiri kada ku raunana kada ku gajiya kada ku kosa shine wala taniya kada ku raunana wala taniya kada ku kosa sannan kada ku gajiya fi zikiri wato wajen ambatuna a larabci akan ce wana fulanu wana fulanun fil amri ana nufin kamar wa'ada ya idu wa'ada idan za'ufa wa taraka fi yadda mutum ya rauni kuma yake yin jinkiri a aikata wani aiki shine sai a ce wana da ya ce wala taniya kada ku jinkiri kada ku rauni kada ku gajiya wajen ambatona waɗannan ayoyi da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku tafi da ayoyi na ana fassara su da mu'ujizoji bayan ayoyi da za su karanta su musu bayani mu'jizozi da suke nuni akan gaskiyar annabi Musa kamar misalin sandan nan tasa wanda yake dauka yana tafiya tana haske ko kuma ya dauke ta ya wullar da ita ta zama maciji da hannunsa da Allah ya ce ka sanya hannunka واضمم يدك يديك يدك يديك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء hannunsa da yake fitar da haske hannu ne amma in ya daga shi daga kamar fitila waɗannan duk su ne ayoyin da Allah ya ce ku je wajen fir'auna da waɗannan don ya ga cewa lallai ku aikakku ne daga Allah tafiya kai Musa da dan uwanka Haruna zuwa inda Allah Ubangiji ya umarce ku kuma ku tafi Allah ya karfafe ku da ayoyinsa da mu'ujizozinsa wala tad'ufa aw tataraka fi dhikri wa tasbihi wa taqdisi kada ku gajiya kada ku jinkirta wajen ambatona da tsarkake ni da irin abin da ya dace da zaci na inji Allah tabaraka wa ta'ala ambaton ku ga Allah in kun tafi wajen fir'auna kamar yadda Allah ya ce ku yi ana ɗaukansa a matsayi ne na makami da za ku tafi da shi duk lokacin da za ka je wajen wani jabberi wani azzalimi wani mugu wani maɓarnaci to ka rinka ambatan Allah wannan zai ƙarfafe ka wannan zai tabbatar da kwarjininka a wajensa ko ya yi shirin zai wulakanta ka sai kaga Allah ya hana shi walakanta ka ka rike wannan zai taimake ka ambaton Allah duk wanda ake jin tsoronsa ake jin tsoron fitinarsa da musibarsa da bala'insa don Allah ka tinkare shi kana mai zikiri ai kun ga in dai tsiya ne da nuna isa da mulki da sarauta da jabberanci ba irin ya fir'auna amma Allah ya ce wa annabawa fa ka duba tsarkin annabawa duba matsayin annabawa amma Allah ya ce wa annabawa ku tafi wajensa bi ayati wala taniya fi zikiri karfa ku gajiya karfa ku kosa kar ku ce kun gaji da ambatona kada ku yi rauni kada ku yi jinkiri duk ma'anar wala taniya ne fi zikiri kuma Allah dama ya yabi bayansa da suke dawwama akan tasbihi gare shi da tahmidi da tsarkake shi a kowane hali masu tunani akan halittan Allah Allah ya yabe su su ne za ka ga kullum suna tsarkake Allah suna yawan ambatansa daga cikin ni'imar da Allah maɗaukakin sarki zai maka ya kai bawan Allah shine ya azurta ka ya sa ka a layin masu yawan ambatonsa yana daga cikin rashin rabo Allah ka kiyaye mu da mutum Allah zai iya jarrabarsa da shi ya wayi gari ya kasance cikin mutanen da ba sa ambaton Allah ba ka iya salati ba ka iya zaman tasbihi ba ka iya istighfari duk surutun duniya ka iya amma a ganka ka zauna kana astagfirullah astagfirullah astagfirullah ba ka yi wallahi wannan musiba ce wannan hasara ce idan har annabin Allah da dan aljanna ne Allah yana ce da shi kada ya jinkiri kada ya yi rauni wajen ambaton ubangijinsa to ina gani ko ga kai Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآية لأولي الألباب سيتمي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار للي أتشمها لتنسمي لك السيد da safawar dare da rana dare ya je ya dawo tsabar kwarewa da gwanin cewa na Allah da ya halicci sama da ƙasa wannan ayoyi ne ga masu hankali na duk wanda yake tunani yi ga yadda sama take yi ga yadda ƙasa yake aka ce wannan ba ɗaya ba ce biyu ne uku hudu biyar shida bakwai ne wannan ƙasar da kake kanta aka ce ma ba ɗaya ba ne biyu uku hudu biyar shida bakwai ne wallahi wallahi ya kamata ya ƙara maka tunani lalle akwai wani rabba ubangiji da ya cancanta mu bauta masa kar mu yi sakaci wajen bauta masa shi yasa Allah ya ce kullum suna yin tunani akan halittar sammai da ƙasai kuma suna ambaton Allah kullun zikiri kiyaman a tsaye suna ambaton Allah wa qu'udan a zaune suna ambaton Allah wa ala junubihim in sun kishingida sun kwanta suna ambaton Allah tabaraka wa ta'ala kana so ka shiga cikin waɗannan to ka sifantu da wannan sifa din ka sifantu da wannan sifa tazkurullah wa anta qa'im fi sayyara wa 'ala ad-dabbaba wa tamshi wahdak tazkurullah wa tazkurullah qa'idan yani jalisan anta ma ahad uzkurillah anta wahdaka fardan uzkurillah تريد أن تنام اذكر الله وتتفكر في خلق السماوات والأرض كيف خلق الله هذه السماوات السبع وكيف خلق الله هذه الأراضين السبع أنت مضطجعا تريد أن تنام لا تنام إلا على ذكر الله اذكر الله اقرأ القرآن قبل أن تنام صل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنام اقرأ آية الكرسي اقرأ المعوذتين اقرأ سورة الإخلاص وامسح به بهما جسدك وتوكل على الله ونم تعد من ذاك من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أنت تذكر الله كل يوم الله أكبر وسأمتم الله كويشكرا kamar yadda na bayani kalmar wana tana nufin alfutur da at-taqsir wala tanya fi zikri izhaba ila fir'auna ku tafi ku biyu kaga wannan alifu tasniya ne izhaba ila fir'auna lituballighahu da'wati dan ku isar masa da ainihin wato da'awata inji Allah ku umarce shi bi ibadati ya bauta mu فإنه قد طغى وتجاوز الحد فرعون ياي جرمان كي ياي دغائي يا وشي غنا da iri wa afsada fil ardi yayi barna a bayan kasa ya kai Musa da Haruna tafi ku je ku gaya musu ji tsoron Allah Fir'auna ya gaya wa mutanen su yace ana rabbukumul a'la wai shine ubangiji madaukaki yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ban san ban san muku akwai wani Allah bayan ni ba in ji fir'auna kaga ai wannan iya daga'i da nuna isa kenan to ku tafi gare shi dan yayi tsaga'i ya wuce gona da iri ku gaya masa gaskiya ku haɗa shi da Allah ku ce ya daina sa mutane suna bauta masa yana hana su bautar Allah amma idan kun zo za ku yi masa magana kar ku yi masa da fada kada ku yi masa da fushi kada ku yi amfani da kalmomi masu zafi ashi ku yi amfani da mai faƙula lahu ƙaunar layinan la'allahu ya tazakkaru au yaksha ku gaya masa zance mai taushi shine kaulan layyinan la'allahu ya tazakkaru watakila zai tuntuna zai yi tunani fir'auna aw yakhsha ko kuma ya ji tsoron Allah wannan Allah ne ya nuna musu wato tariqatud da'awa allati yanbaghi lahum an yas an yasluka wato an yaslukaha hanyar da'awa da ya kamata da annabi Musa da Haruna su bi kaga Allah ya koya mana ya za mu yi da'awa ya za mu faɗakar musamman fi mukhatabati fir'auna ku tafi gare shi ku kiraye shi ila tarki ma huwa fihi min kufrin wa tughyan ya bar abin da ke ciki na kafirci da wuce gona da iri kuma ku yi masa amfani da lili taushi wa bil kalamin raqiq zance siririn zance ba ka kauran zance da fada ba saboda zance mai taushi zance mai sauƙi zance mai layin yana da tasiri wajen karya tsananin fushin mai fushi kuma yana da tasiri wajen farkar da zuciyar wato gafalalle in ka gaya mutum zance mai taushi kuma zai sa ya ji tsoro me zai zamanto ƙarshensa haka Allah ya umarce su ya ce faƙula lahu ƙaunar layinan la'allahu ya ta zakaru a wuyaksha a wata ar ya ce izhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al-ayata al-kubra kaga anan an gaya mana menene qaulul layyinan din da suka ji suka gaya masa kula da bambancin zance mai taushi mai tsanani da mai sauki dan wuta ne kai kafirin banza kafirin wofi ko kai imani ko ka mutu Allah ya kona ka dole ka ba Allah ko mai addu'a Allah maganin ka mutumin banza mara mutunci dan shaye-shaye mazinaci azzalimi mugu kawai ka cutar da banu Isra'ila ka azabtar da su ka musu kaza ka musu kaza wai kana kai fir'auna wannan magana tana da tsanani kwarai da gaske babban sarki ne mai mulki ne amma suka ce ya fir'auna ya sarki mai mulki ka saki banu isra'ila ka tuna cewa su bayan allah ne kai ma bawan allah ne ka koma ga allah ka bauta wa allah wannan abin da kake aikatawa abu ne wanda allah baya son sa kada ka yi fada da annabawan allah kada ka yi fada da gaskiya to ya kaji wannan da wancan da bambanci to shi Allah ya ce misali idan suka je wajen fir'auna to su kiyaye kar a kausa harshe saboda wani irin mutum ne murɗaɗɗen mutum mai wahalar sha'ani to amma ka duba an masa kaulan layyinan din ma duk da haka bai yi imanin ba dan Allah da mun cewa la'allahu ina fata ana fahimta idan ka lura ya kai mai karatu kuma mai saurare waɗannan ayoyi da Allah ya bayani suna ɗauke da asalib al-mukhataba al-latifa uslubin yin magana mai taushi yin amfani da method wanda yake akwai dabara da hikima da sanyin yare a cikinsa yasa ya ce faƙula lahu ƙaunar layyinan la'allahu ya ce zakara a yarsha Allah ya gaya masu wa'azi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan idan za ka yi wa'azi kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da wa'azi mai kyau kaji Allah da kansa yace al maw'izatu al hasana ashe akwai wa'azin da ba mai kyau bane ka yi jidali da su da abin da ya fi kyau wannan nauyi ne akan mai da'awa dole akwai lokacin da ake bukatar sauƙaƙa al'amura dole akwai lokacin da kuma ake bukatar kausasawa Allah ya amfani da kalmar taraji la'allahu ya tazakkaru aw yaksha malaman tafsiri suka ce ko alababihi ku tafi ku je ku yanke masa hanzari ku kafa masa hujja ya san manzanni sun zo masa shi fir'auna da mutanensa dan Allah ya ce a can walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa naqsa za a iya zuwa ba da hanzari a ce ai ba a zo ba to amma Allah ya turo sun zo sannan sai Allah ya hakaito mana abinda annabi Musa da Haruna suka faɗa lokacin da suka je wajen Fir'auna mai suka ce masa malam قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا نعم إنني معكما أسمع وأرى
wato abin da suka gaya wa Allah ne kafin su tafi afwan ba a lokacin suka je wurin fir'auna ba yanzu ba Allah ba da umarni ba to lokacin da za su tafi ga sunan za su tafi wajen fir'auna sun karbi saƙo to sai suka ba da hanzari kala su biyu suka ce rabbana ya ubangiji innana na kafu an ya furuta alaina mu fa muna jin tsoron fir'auna kada ya yi mana gaggawar hukuba kafin ma mu gama zance in ya ji muna maganar Allah muna cewa imani ya furuta alaina zai gaggauta yi mana azaba kafin ma mu gama faɗan abin da za mu gaya mai shi ne an ya furuta alaina kisa larabci aka ce farata fulanun ala fulan ya furu idza ajalahu bil uqubati wa adahu idan wani yayi gaggawar yi wa ɗan uwansa uquba ya cutar da shi a larabci yin cutar da mutum da gaggawa ko yi wa mutum uquba ba aune nan da nan ana ce wato afrata ba tare da jinkiri ba shi sa suke cewa farasun farid wato doki farid doki sabiq li ghairihi dokin da in ana tsere da shi sai ya riga kowa cikin dawaki au an ya tsaga muna jin tsoron ko kuma ya ƙara girman kai an ya zada tuguyana ya Allah muna jin tsoron in mun je kada kafin mu gama yi masa wa'azi da bayani ya furuta alaina au an ya tsaga ko ya ƙara girman kai da kambama da nuna isa ya ga shi wani ne ma mai dama ne har ma gashi an zo ana lallaɓarsa muna jin tsoron au an ya tsaga ya zo ya tsaga'i ya nuna girman kai da nuna isa ya ubangiji ya je ya faɗi munanan maganganu a kanka wanda ba mu iya jurewa ba au an ya tsaga zai iya girman kai ya zo ya ta faɗin maganganu marasa kyau a kan mummuwa da muka zo masa kuma ya zo ya aikata mana abin da zai cutar da mu wannan su ne abubuwan da suka gaya wa ubangijin suka fi suka kula da kalmomi guda biyu suka yi amfani da shi akwai al-ifrat akwai al-duhuyan an ya furuta alaina ɗaya kenan au an ya tara amma malamai suke cewa kalmar duhuyan ta fi al-ifrat fadi duhuyan an ya tara to tana da fadi sama da al'ifrat kuma jumla ɗin nan ta farko an ya furuta alaina abinda take nufi ya Allah muna jin tsoron kada ya yi al'isra'u bil'ada li'awwali wahlatin ya gaggauto muna cutarwa muna fara magana da ya gane Allah muke ƙoƙarin mu nuna masa ya zo ya yi mana azaba ta gaggawa abu na biyu kuma yana iya ɗaukan ma'anar wato al'isra'u bil'ada shi ma gaggauta yin mai cutarwa da kuma nau'i-nau'i na azab ko yanzu ko nan gaba fil hali au fil istiqbal shi ma ɗin an ya taga ɗin ya taga idan zai musu azaba amma kala-kala nau'i-nau'i ko yanzu ko gobe su dai suna jin tsoron lallai fir'auna yana da matsala to sai Allah ya ba su amsa qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara la takhafa Allah ka cire mana tsoron waninka ya Allah ka raba mu da jin tsoron wani dan adam a duniya wajen faɗin gaskiya kowaye shi kada ubangiji Allah ka yi mana alfarmar kada ka sa mana kwarjinin wani ya hana mu mu gaya masa gaskiya shi sa annabi Musa anan da annabi Harun suke so Allah ya musu wani taimako da za su je su isar da gaskiya a wajen mugun sarki irin su fir'auna dan sai da shiri sai an kimtsa to anan ne Allah ya ba su ansa ce kar ku ji tsoro ni ina tare da ku ina ji kuma ina gani la takhafa min batshi fir'aun kar ku ji tsoro ya kai Musa da Haruna akan kamun fir'auna ina muku albishir ina tare da ku bi kuwaci wa kudraci wa ri'ayati da ƙarfina da ikona da kulawana kuma ni dinnan asma'u kalamakuma wa kalamihi ina jin zancen ku da zancen fir'auna duk abin da kuke tattaunawa da shi in ji Allah ina ji wa ara fi'ilakuma wa fi'ilahu kuma ina ganin duk aikin da kuka yi da wanda yake yi shi ma duk ina kallon ku la yakfa alayya shay min halikuma wa halihi babu abin da yake ba buya gare ni kome na halin ku biyu da kuke ciki a wajen fir'auna da shi kansa halinsa so ku kwantar da hankalinku ina tare da ku zan ba ku kariya zan karfafe ku wannan attaghiya wannan azzalimi shine attaghiya kwakwalwarsa da takwallumansa tana hannuna in ji Allah bai isa ya yi motsi ko ya yi numfashi ba sai da izinina ku tafi me za su gaya musu فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى تقوى كجئ Allah ya riga kwanta musu da hankali fa'tiyahu dazu a can kudu uslubin qur'ani sai ce izhaba ila fir'auna ku tafi wajen fir'auna nan kuma sai ce fa'tiyahu kamar ma an yi amfani da ata ya riga ma ya je ku je kawai shi yasa ana son mai da'awa mai karantar da mutane ya zama jarumi ya zama jarumi tsayayye da kakke da fafe wajen faɗin gaskiya to kai da Allah ya ce meke ka mutane ma kake wa'azi ba aljanu ba inda Allah ga dama ba he tura ka cikin duniyar aljanu da baka ganin su a cikin jike musu wa'azi ba mutum ne dan uwanka kuma ba wani abu za ka kirkiro a kwakwalwa ka gaya masa ba abinda Allah ya ce ka gaya mai ne za ka gaya masa shi yasa akwai abin tausayi kwarai kana tare da mutum kana gani yana ta'adi amma ba za ka iya bude baki ka gaya masa ba sai dai zaman munafurci munafurci yanzu an iya zaman munafurci ni ba ka tun ne ana tare da shi ana gani yana abin da bai kamata ba zuba masa ido ka kyale shi ta yi sai dai a je a yi da shi a kasa samun wani da zai iya shahada ya tunkare shi ba fa toya ka zai yi cinye ka ba amma ba za a iya mai magana ba kai yanzu lalacewa ta kai ga a gida ma uba yana ganin dan sai na abu zai iya mai magana ba zai iya gaya masa gaskiya ba ko kuma mutum yana son wani yana kaunar wani saboda kana son sa kana kaunarsa kana gani yana ta'adi yana barna amma ba za ka iya buɗe baki ka ce abin da wani yake yi ba daidai ba ne wannan soyayyen ta rufe maka ido ta rufe maka zuciyarka a idanka baya iya ganin wane yayi laifi to kaga dai karewa waɗannan annabawan Allah ne ka san dai ya fi son su akan kowa ko to ya tura su su tafi gurin mugun azzalimin mai mulki fir'auna yace ku gaya mai gaskiya shi yasa idan malami yana tare da mai mulki bai gaya masa gaskiya ba ya sauka daga sifar malinta ta kwarai sannan kuma wannan mai mulkin da yake tare da wannan malamin ya kamata ya sani wannan malamin ba masoyinsa bane mai halakar da shi ne mai neman abin hannunsa ne duk wani mai mulki ya kamata a ce ya ji a ransa malamin da yake tare da shi to in ya kauce wa hanya zai dora shi a hanya don shi ne amfanin zama da malami idan an kauce ya yi bayanin cewa an kauce idan an yi daidai ya karfafa ya ce an yi daidai amma in malami ya zama shi ma dan abi aryari ma a sha kiɗa ne komi aka yi daidai ne saboda tunanin me zai zo ya dawo me za a bashi an yi asara sarakunan da da masu mulkin da da suke musuluncin da gaske babu abin da suke zartarwa sai su ce aje a tambayi malamai su ba mu fata wannan abin in mun yi shi babu fushin Allah a ciki ko kuka fi sanin Allah ko kuka fi sanin Allah ba saban Allah a ciki za su ce babu komai ranka yadda ya je sai aikata amma na yanzu fa suna tuntuban malaman yanzu malamin da yake tare da wani dan siyasa yake tare da wani mai mulki kana jin in zai zartar da wani abu zai je wani abu zai tuntuɓi malami ya nemi izinin sa ya ce ya duba masa Allah ya yarda shi ko bai yarda shi ba kun san me yasa ba su da daraja a idan su malaman ba su kimanta su ba inda suna da kima a wajen su duk abin da za su zartar tunda sun san malamai sun san Allah kuma suna tare da su ne dan Allah to za su nemi izinin su sanar da su su gaya musu Allah don ko sun faɗa abinda suka faɗa za su ce malamai ne suka ce mu faɗa ina faɗa maka na wannan a matsayinka na ɗalibin ilimi ko da tsautsayi zai jefa ka hannun wani ko mai mulki ko mai sarauta ko mai kuɗi kana tare da shi kada ka rudu da abin da ake zuba maka a baka kana ci kana hadiya ka ƙi ka gaya masu gaskiya wallahi ka yaudari kanka kuma ka yaudari rayuwarka kuma ka cuci wannan bawan Allah da kake tare da shi na'am kwanan nan wasu ka buga mun waya daga wata jiha suke cewa wasu malamai a wani gari sun shiga harkar siyasan nan suka je suka samu wata mata 'yan siyasa suka gama yi mata bambadanci suka yabe ta suka yabe ta suka ce daman irin ta ake nema jarumar mata tana neman wata kujera ne malaman garin su ne suka kai mata ziyara zuwa wurin su dama ake yi wanda a ka'ida ya kamata su ya kamata su taho su zo wajen malaman suka gama mata komai da komai ta ɗebi kaya ta ba su kun san kaya ko? ta ba su kaya suka ja kaya sun gama wannan kuma ina so nuna muku saboda fitina fitina Allah karba mu da fitina suka tashi kuma suka lallaba suka tafi wajen wani shi ma mai neman irin wannan kujerar ƙwarai kuwa aka yabe shi aka faɗi kaza aka faɗi kaza aka ce ai kai namu ne kaza kaza kaza aslan ma yaushe ma yaushe za a saurari mace ma ran kai daɗe ai ko ne da kujera suka faɗi duk abin da za su faɗa ya ji daɗi shi ma ya ɗebo kaya ya bayar ka ja kaya sosai aka je aka raba insha Allah ta'ala juma'ar da ta zo juma'ar da ta zo washe garinta asabar za a yi zaɓe sai aka ji malaman nan sun hau hudubobinsu da mumbarorinsu da wuraren karatu suna cewa ai annabi ma ya ma hana ma shugabancin mace gaba ɗaya ma kai ta wazi bayan kuma fa an ji an mata bayani an karɓi kayanta insha Allah kuma haka suke suka kada ita sun ja kaya sun kada ita wancan kuma an daga shi ka san me wannan kwaɗayi son duniya neman nima sai na ji daɗi kamar yadda wani yake jin daɗi sai na gina gida ka ta fare kamar yadda wani ya gina gida ka ta fare sai na hau mota mai tsada kamar yadda wani yake hawa nan ba laifi ba ne don ka gina gida ka hau mota ka ci abinci ka saka riga ba laifi ba ne amma ka yi da zalunci da alfahari da cutar mutane kuma kai ne mai ce mutane su ba Allah bai ba na'am malami mai da'awa shi yake ce mutane su rabu da duniya su nisance ta su yi a hankali da ita yayin da ya zama shi ne a gaba wajen wawurarta da nemanta to an yi asara an yi asara da annabi musa da annabi haruna ba sa neman komai a wajen fir'auna ba sa neman ya ba su wani abu mai sarki ne babba da ya isa ya ce ma shi allah ne amma wallahi tallahi ba su neman wani abu a wajensu shi yasa kai tsaye za su iya karanta mai gaskiya la ta kafa inna nima a kuma asma'u wa fatiyahu ku je ku same shi faƙula lahu ko faƙula ku ce inna rasula rabbika mu mu biyu ɗin nan ‘yan aikin ubangijinka ku je wajensa ku shiga gidansa ku je fadarsa waƙula lahu bila khaufin awwajalin ba raurawa ba tsoro ku gaya masa lalle mu ne manzannin ubangijinka wannan ubangijin naka allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka me yasa aka yi shimfiɗa da wannan jumlar inna rasula rabbika dan ai musu dan ai bayanin ainihin tushen aikin da aka sa su manzanni ne shi yasa suka ce rasula mu yan aike ne abinda muke faɗa Allah ne ya ce mu faɗa kenan malami yana faɗan abinda Allah ya ce ya faɗa ne kenan malami aiken ɗan aike ne na ubangiji ya karanta ƙur'ani ne abinda Allah ya ce a gaya mutane ya ce a gaya musu yake gaya musu kuma duk lokacin da malami ya kauce daga wannan aiken maimakon ya gaya mutane abin da Allah ya ce sai zo yake gaya musu son zuciyarsa to ya tashi daga matsayin malinta kuma wannan daraja ta malintan Allah zai cire shi daga kanta shi yasa sai wani ya zo ci mutuncinsa ya wulakanta shi ya tozarta shi duk lokacin da direban mota ya ki bin kan kwalta yana bin shoulder yana ta tafiya yana gudu yana bin shoulder to ya iya gamuwa da matsala ko shakka ba shi sa suka ce mu aiko mu akai kuma malami kai tsaye gaya wa mutane cewa abinda na gaya muku Allah ne ce a gaya muku ga aya ga hadisi wannan kuma shine yadda da'awar ahlus sunna ta ginu a gaya mutane gaskiya a ja musu aya a ja musu hadisi ba wai a bautar da mutane ba a halakar da su da tatsuniyoyi ko mutum ya zauna kuri ya daura rawani ya ji kike katon carbi ya bata rai ya tafadin maganganu da ba aya ba hadisi a kai an wuce wannan lokacin Allah ƙara wa rawaninka girma sharbinka Allah ya ƙara mai tsawo daga nan har Lagos idan ka gaya wa mutane abin da ba Allah ya ce ka gaya musu ba ka gaya musu son zuciya jama'a ku tafi ku bar masa kayansa don ba shi da aljanna ba shi da wuta kuna tare da ni ku ce masa ni ubangiji ni wato manzanni ne daga ubangijinka Allah ya umarce su su gaya masa a wata ayar Allah ya ce fa'arsil ga abin da za su gaya masa fa'arsil ma'ana bani isra'ila wala tu'addibuhum jumla ta gaba ku gaya masa ya saki banu isra'ila ya sake musu mara ya daina azabtar da su ya rike su sai cutar da su yake yi da'ahum ya inshuna ahrara ya fir'auna ka kyale banu isra'ila su rayu suna yantattu a cikin daularsu wala tu'azibuhum in ya ga dama fa sai kore kai ce kai na kore ka daga kasar nan ka tafi har abada ka sake dawowa na kore ka haka yake idan ya ga dama sai ce kai za ka yi ta aiki ne har ka mutu tonon rami za ka yi ta aikin ka a duniya har ka mutu rami za ka yi ta tono wallahi tallahi malam tun daga kai matashinka har zuwa mutuwa ta zo ma ran da baka je ka tona rami ba to mutuwa ne ya zo maka ina za ka kai kasar duk inda za ka zuba ta kaje ka zuba ta rami kawai ake so kai ta tona wani lokacin ya kira su fir'auna duk ya kira 'ya'yansu duk ya kakkashe na wallah ba su yi magana ba har cewa yake yana kashewa yana rayawa kisa a wurin fir'auna ba komai ba ne to ya ce ana rabbukum al'ala to wannan shine sakon da Allah ya ce ku je ku gaya masa a can wata ayar Allah yake cewa wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab ku ji abin da Allah ya ce yasumunakum su'al azab suna ɗannana muku azaba mara mai tsanani mummunar azaba malam duk wani sarki in gaya maka wallahi tallahi a bayan fir'auna yake akan zalunci fir'auna to Allah ya soye yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim lalle wannan akwai ibtila'i jarrabawa daga ubangiji ku mai girma to ka sake su kada ka yi musu azaba kuma ku gaya masa ƙarji ina ka bi ayatin min rabbik wannan jumla ta uku kenan mu fa mun zo maka ne da ayoyi daga ubangijinka ko da mu'jiza daga ubangijinka ko da aya daga ubangijinka da zai tabbatar da cewa mu aikakku ne da Allah daga Allah anan abin da ake nufi da aya jinsin aya din mu'jiza sanda annan Musa yana tare da ita kun san aikin sandar wannan hannunsa din yana tare da shi to mun zo maka da mu'jiza da za ta tabbatar cewa mu gaskiya ne daga Allah kuma za ta karfafa abin da muke kiranka zuwa gare shi kuma mun zo ne daga Allah dan mu yi maka wa'azi ka samu shirya ya kai fir'auna an ta wa qaumuka da kai da mutanenka mun zo mu kira ka mu kira ku ila dukhuli fi dinil haqq ku shiga addini na gaskiya kuma a ƙarshe muna so mu gaya maka jumla ta ƙarshe kenan wa'azin nasu ake gaya muku yanzu buga su a fadar fir'auna ne yanzu ga su nan fa suna gaya musu sako والسلام على من اتبع الهدى kuma muna shaida maka muna addu'a aminci ya tabbata ga duk wanda ya bi shari'a in ka bi kana ciki in baka ba baka ciki assalam masdar ne bi ma'anar salama aminci ake nufi za mu fahimta a cikin aya cewa anna man lam yattabi al-huda duk wanda bai bi shari'a ba a duniya la salamata wala amana lahu baya cikin aminci babu amana a rayuwarsa kun ga wannan kalmar ta ƙarshe tana kwadaitar da fir'auna ne ya bi addinin gaskiya ya samu salama kai ma kana kan salama ne in kana bin Allah da zarar kawaye gari baka ban Allah to wallahi baka da salama baka da aminci to shine sai Allah ya ce inna qad uhiya ilaina na malam إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى
sai suka ce da shi to ai mu an gaya mana an mana wahayi suka rufe masa da shi saƙon qad uhiya ilaina an mana wahayi annal azaba lalle azaba tana tabbata alaman kazzaba wa tawalla ga duk wanda ya ƙaryata Allah ya juya baya amma tumanina da sakina da kwanciyar hankali da nutsuwa tana kan wanda ya bi shari'ar Allah yanzu duk fir'auna ya yi shiru bari ku ji amsar da zai ba su
قال فمن ربكما يا موسى
sai ce kai kai musa famar rabu kuma waye wannan ubangijin naku ne kam don allah ka ji wannan me yasa ka duba wani usulubin qur'ani wato in azancenmu ne na yau da gobe kamata ya ce famar rabu kuma ya musa wa haruna amma da ke ƙur'ani yana da message na samari ɗin al'amura in bayani ya fito sako ya bayyana sai a baka short magana amma tana dauke da bayani budadde bayyananne kamar rabbukuma wannan hikaya ne dangane da abin da fir'auna ya gaya wa musa da haruna shi yasa ce kamar rabbukuma ku biyun yake tambaya amma yana neman musa yake so ya bashi ansa dan me dan saboda Musa din shine asalin manzon da aka turo shi zai ma wa'azi shi annabi Haruna dan aike ne ai dan rakiya ne kun gane bayanin wani zai iya tambaya to mallam ya akai anan gurin su bi ne sai shi fa man rabbukuma kuma sai ce ya Musa sai ka ce eh saboda asali daman harkar da'awar ai ta annabi Musa ne in da ku tuna ba a baya ya roki Allah ya taimake shi da dan uwansa da zai aka za masa ba kamar yanzu mutum biyu ne aka aiko maka an ce maka an aiko maka mutum da zai zo wajenka sunansa Dawud ya zo ya kawo ma sako sai kaga ya taho da wani idan ka zo yin magana za ka fuskantar da zancenka ne gawa ga shi wannan Dawud da cewa za ka ce ku biyu kun zo kaza ya wane ya aka yi kamar rabbu kuma ya musa na'am idan kun lura a cikin kisar kamar surar ayoyin ba su yi bayanin yaya suka isa wajensa ba kawai ana cikin mana magana sai kawai muka ji yanzu gashi suna yi wa fir'auna magana ba a gaya mana sun hau abun hawa ne ta wani layi suka bi daji suka shiga a a wani ne ya musu iso yaya wajen shiga fadarsa ya aka duk kun ga an tsallake wani abu to wannan shine ake so a nuna maka balaga alqur'ani shi qur'ani baya itinabi wajen zance ta bayani taryim taryim haka yakan ɗauki ma'ana ne wanda kai ai ka san ba yanda za a yi su je gurin su sai dai sun ba hanya sun je ko alquran innal qur'ana suka ce la yahtamu bi juz'iyyatil ahdath bai fiye damuwa da wato abubuwan da suke faruwa yanki ƙanana ƙanana ƙanana ba manya yake faɗa yana ambatan jauhar ne da lubab min al-ahdath to gashi ne fir'auna ya gaya wa Musa bayan sun shiga wajensa bayan sun masa wa'azi sun faɗi duk abin da muka faɗa kawai tambayar da zai musu wannan bawan Allah mai kunya ce na gode na ji daɗi sai ce wai waye wannan ubangijin naku wanda ya aiko ku din yanzu dan Allah fir'auna ya kamata ya faɗi wannan magana ya ce bai san Allah ba amma don ya nuna wa 'yan fadarsa babu fa wani Allah fa in ba shi ba shi yasa da Musa da Haruna da suka zo suka gama jawabi sai ce wannan ubangijin naku wane ne shi ko wannan Allah tughyan fujur girman kai da nuna isa bai yadda wai annabi Musa da Haruna suna da wani ubangiji da ya halicce su ba kamar yadda suka faɗa to kaga anan gurin aka kalla iya karyatawa kenan kaga duk sun gina zancen su akan wani Allah ne turo su ko to shi tambaya ma yake yau akwai wani Allah ma waye wannan Allah bal bin yadda ma akwai Allah ba ballanta ma talama ballantana ma maganar da kuka faɗa Allah ya turo ku faɗa din a yadda da ita akwai wulakanci a cikin wannan zance da za ku iya fahimta ta da sai in ce muku ya kamata mu tausaya annaba sun sha wahala mu yanzu kaga alhamdulillah da awar mu malam ga mu akan kujera mai juyawa kujera ma mai majuyawa ma ni aka sama mu ba in na gaji kawai in rika lilo kawai ga fanka a sama na mala ga wuta ga haske ga ruwan sanyi wallahi amma ka duba annabawa irin gurin sifir auna suke tafiya gurin mutuwa ni da ku nan satin da ya wuce da aka ji garin nan biri-biri ne ba wanda ya zo a cikin ku ko kun zo ba ku zo ba kun gane bambanci mu da annaba ko to al'amura sun canja kwarai da gaske malam da suka masa wannan tambayar me yace musu
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى نعم قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى سمي الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا نعم وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم haka إن في ذلك لآيات لأولي النهى
to gashi nan za mu faɗi jawabin kuma lokaci ya yi abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuman harshe Allah ya fi mana sati mai zuwa sai mu ji mai jawabin da ainihin wato su kuma suka gaya masa wassalamu alaikum wa rahmatullahi